أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا لتني 25 ga watan Rajab hijira ta 1445 daidai da biyar ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Na ga kajuya. A ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin Shamsiyatul Ikhwan za mu tashi shafi na goma sha biyar babu fi fada ilil muta'alliki na bishehi. Wannan babi zai mana bayanin darajoji na waɗanda suka rataya da shi mula mu shi wuce janar radiyallahu anhu yana cewa haza fada'ilul mu'alliqina thumma fada'ilul dariqiyina wa khussatul baqi li ahli al-wurdi nimal fatawa lidu hadha al-wurdi awwaluha mawtun ala al-imani kifatu sakr al-mauti haka sani ثالث هارو يتما يسرك في القبر والرابع أمن خوفك خامسها وجودك الغفران سادسها وجودك امتنانا سابعها الله لا يحاسب من كان منهم لا ولا يعاقب ثامنها دخول ذل العرش تاسعها جوازنا للمفرش عاشرها شراب ماء الكوثر حادي عشر دخولك في الزمر ثاني عشر وجودك المراتب الحمد لله ذوي المواهب يقيك هذه أكيف إيها وما بقي سر فلا أبديها yace haza fada'ilul mu'alliqina wannan wato falaloli ne na mu'alliqina waɗanda suke masu ratayuwa da maulan mushehu tijani waɗanda suka rataya da shi radiyallahu anhu kaga ai an kawo abin da ake nihi da ta'aliki ko ba ta'aliki ba wato wato ta'alluki eh an kawo abin da ake nihi da ta'alluki ko ai a baya ya gaya mana ko ya gaya mana a baya in ba a manta ba ko can a shafi na tara babun fi wujubi ta'alluqi bil awliya ko sai ce min al-ahmi qawl al-muslimi mu'alliqan li ada al-himami akluka bil wali min ta'alliqi awritam anasabun fa haqiqi mahabbatun tazawurun munaka du'a'u ziyaratun musafa hadi ya kawo ko to yanzu nan an kawo falaloli na masu ta'ali wanda suka rataya da wala mu shehu tijjani to yanzu kuma sun mafada ilo ɗariƙina yanzu kuma sai falaloli na waɗanda suke su kuma ‘yan ɗariƙa wanda suke ‘ya'ya ne na ruhi ‘yan ɗariƙa ɗin ya ce wa kusatul baƙi sauran an keɓance su sauran falalolin li ahalul wurdi gama abota wurdi duk abubuwan da ka ji an ambata na falalar ɗariƙa a baya, wannan duk wanda ya zama yana da ta'alluki da shehu, ko yana son sa, ko ya masa hidima, ko ya sa haɗa surkantaka da shi, ko wani da cikin abubuwan da ya kawo a baya, ko ka zo neman addu'a da sauransu, mafi mahimmancinsu soyayya. To wannan falalolin na waɗannan ne, waɗanda suka yi ta'alluki ne. Yanzu kuma falaloli ne ake kawowa na waɗanda suka ‘yan ɗariƙa ne su, ‘yan ɗariƙa ne. Shi sai shi ce wa kusa baƙi sauran fallolin an keɓance su da ahalul wurdi jama'a bauta karanta wurdi waɗannan da za a faɗi a baya kenan na wancan ko mutum bai wurdi zai iya samu in ya suka ɗaya cikin wancan sharaɗan da aka faɗa. Ya ce kai ma ni'imal fata ma dalla da ɗan saurayi waridu hazal wurdi da ya tasgama wannan wurdi. Shi yasa za ka ga mafi alheri to mutum ya kokari ya zama yana karanta lazumin dariƙa shehu tijjani eh mutum ya zama yana daga cikin almajiran shehu yana karanta lazumi yana wazifa yana zikirin juma'a yawwa a bisa izini da sharadi yawwa to wannan ba karamin alheri bane ba kada mutum ya bari rafkannuwar zamani da rudanin zamani da walhalun duniya su banke shi kai baka ci mai kyau ba kai baka sha mai kyau ba kai baka sa mai kyau ba kai baka zanna a guri mai kyau ba ko baka ambatan Allah da kyau ba ai bala'in ya ma yawa ai bala'in ya yi yawa mala amma in ka rasa komi to ai ka rasa Allah da manzo Allah ka ka samu komi kenan amma mutum ya bari an bugai a hanci bugun da jini ba zai tsaya ba malam a ce kai ba kuɗi kai ba mulki kai ba sarauta kai ba wani abu na duniya kuma ba ba a riƙa kai bala'in nan Allah kai mana tsari abin ya ma yawa malam ka ka cuci kanka da yawa wallahi saboda ka kada mutum ya yadda malam a hika komi kada a hika san Allah da manzo Allah kada a hika yawan zikiri kada a hika san shehu tijjani eh kada ka yadda dage kai mai bakin kokarin ka da ta kai ta kawo duniyar mai da Allah da wanda ya ci kaji ya sha madarori da wanda ya ci ba daɗi ya sha wuya duka dai da an mutu ta ƙare shi iya jin daɗin duniya sanda ake shan numfashi ne numfashi na tsayawa ta ƙare yanzu ba lissafin mai kasu kaza kasu ko dambu ba, a ba nan lissafin ake ba, da mai ka zo nan me tanadinka, idan tiriliyan biliyan naka ne, oho, da mai ka zo, me nan ka zo da shi. Kuma don mutum ya zo duk wai lalazi in tambaye ku a cikin waɗanda suka mutu ka sani. Da wanda kasancewa yana da gidaje da benaye da motoci da shaddoji da mota komi da komi da duniya ke bukata. wanda in zai wuce har numfashin motar shi ma birge ka yake. Da wanda kuma kai ka san cewa ji yadda kake ganin baka da abin in ka gashi haji kake kamar ka fashe ne da kuka saboda yadda bai da abin shi ma. Ya fi ka babu lakara wanda babu. To yanzu duka muƙadar duk sun mutu. Da Allah yanzu a cikin su wane ne wanda wannan talakan talaucin nan nasu zai ba shi wuya yanzu. To ba ya mutu gurin. wannan ne kuɗin da Allah kuɗin nan nashi za su yi amfani yanzu bayan an haɗa shi an binne to a can ɗin me ya tanajin su to tanajin naka ake magana malam shine dalilin wuce wuce janin ai shine dalilin riƙon ai me ka tanaza da me ka zo me ka riƙo eh amma kai duk inda ka fuskanci duniya tana baka wahala ka shuka masara ta gyawuki ka shuka makanni ta rube a ƙasa ka shuka kara sai an zo sayan naka ya karye a kasuwa ka shuka tumatiri tsutsa ta cinye kai duk inda ka kuma ba Allah ai ka bani da yawa ai ka bani da yawa mala da Allah ka yadda kar ka bari ko yaro ne kai an shi dariƙa eh malamin shi ta jan dariƙa shi ce ya ce yara na yi kada ka ji an ce ai yara ba su dariƙa ba shehu ya faɗi ba yan son zuciya ne suka faɗa wallahi shehu tijjani ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani mutum takwas manzo Allah ya ce mashi ba dariƙa mace ko namiji kaga zai a cewa mata kai kai ku amsa ku da kuke da rauni to ku ƙara raunin tasu wa ku ƙara raunin tasu ku ƙara kashe su wai mutane na neman wanda zai ƙarfafe su ya daɗe su da himma ya taimake su su taka a cikin Allah amma kuma kullum yi dai wani na nan ya riƙe kulki ba da ya ga yaro ya motso ya mace shi ba za ka iya ba ta suka ba da ya gama ta motsa ke wannan ba aikin kuma ne ba ai ba kai ba da ita za a shiga aljanna ba kenan ana ya shirme ne saboda haka mutum takwas din nan namiji da mace yaro da babba kaga guda hudu kenan ko da da bawa kaga guda shida kenan mai biyayya Allah wanda yake mumuni salihi ko wali ko ya kai ku da baniya ne sai ko mai saban Allah shi mai saban Allah shi ne bin Allah ko ƙudubi ne shi zai zo ya amshi da rikar tijjaniya shi ne zaɓen Allah ko mun tarin zunubansu in dai bai amince bai hiddare daga rahaman Allah ba bai amince ko makircin Allah ba to ya zo a bashi da riga to wannan takwas ɗin shi shi tijjani ya faɗi radiyallahu anhu warda wa annabi daga manzo Allah ya ce ya ce su za a ba da riga to duk wanda kaje yana hana yara su amshi da riga ko yana hana mata su amshi da riga ba aikin shi tijjani yake ba san zuciya shi yake ma aiki ai ƙananan yaran da muke sawa su sai gona za ka ga yaro sai ka fashe da kuka ce yanzu saboda Allah wancan yaron malam yannan baba na yaron nan bai da imani ka duba ya to yaron nan ga fatanya an bashi washe shi ya ta yi tafin kafin shi girma kuma ya je ku kwashe kafa na ce in to ai neman halal da wuya ya hakuri a balli kasuwa a goga mutum yana ihu yaro ana rirrike shi jini ya tsaya ta ake za a ce ke gida ce to dauka ka ci gaba ai gara ka koya duniya kenan daga haka muka saba amma saboda baka da imani kuma ba za ka koya mai zikiri ba shi ne zai zo an fa dariƙa kuma ka ce kai ba ta yara ba ce ku manyan ta ku ce dariƙa ta je wuce jahilci ba haka ba haka mata su ma kullum ka rika karfafan matarka akan addini in sai addini gidanka sai ya gyaru in ta ɓaci komin addinin ka gidanka sai ya ɓaci alƙur'an ba za ka ga daidai ba to da haka mata suna an san ɗariƙa amma rika koya musu kuma horar da su yadda za su riƙe riƙe Allah wannan zamanin neman gafara har yaran ma ai ta koya musu a'a malam haba ka gani kawai shine to shi ni malfata madalla da dan saurayi warudu da ya shiga mahazal wurdi wannan wurdi awwaluha na farko mautun alal imani mutuwa akan imani duk duniya babu abun babu arziki irin Allah ya ma arzikin cikawa da imani daga gaske Allah sa mu cika da imani Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha ko yawa to shine yawa to shine ya zama mutum ya gama lafiya ya cika da imani to in dai mutum ya shiga cikin dariƙa kuma ya rike sha'anin dariƙar da gaske to Allah zai masa arzikin cikawa da imani ba arzikin da ya kai daidai cikawa da imani ko mun mukamin ka a fadan Allah kana son ka ga cika da imani saboda in ba cika da imani ba ai mukamin ba sai amfane ka ba ke hmm yawa kifatu sakar mauti sai kuma sauki na mazagen mutuwa haka sani wannan shine ne biyu saukin mazagen mutuwa idan mutuwa ta zo ba za ta irin bugun mutum din nan ba kuma ana sai an rirrike wani wani ma da za a samu waɗanda suka daddahe mutum su falle da ƙyar a rage ƙofa gawa a ce to ku shi wannan in aka matsa mashi ba shi kaɗai zai taimake ya da sai ya samu ɗan rakiya to Allah ka yi mana tsari Allah ka gafarta mana ka yi mana lulufi ka yi mana alfarmashi wuce can to idan mutum yana wa ɗariƙa Allah zai masa wannan arzikin kuma za ka ga duk an ga haka za ka ga duk an ga haka kawai ko yawwa salisu ha na uku ru'yatu ma yasurruka fil qabri za ka ga abin da zai faranta ma rai a kabari eh abin nan da zai faranta mara shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rabi'u na hudu amna kawai ka zaka samu aminci da tsoron ka na ran tashin alkiyama eh zaka samu aminci la kawfun alaihim wa lahum yahzanun ko yawwa kamisu hana biyar wujudu kal gufrana zaka samu gafara Allah daga dukkan zanubanka Allah zai gafarta maka sadisu hana shida wujudu kamtinana zaka samu baiwa Allah zai keɓance ka da baiwa da baya bayan Allah masu yawa. Sabi'uha na bakwai, Allahu la yuhasibu man kana minhum. Allah baya yin hisabi ga wanda ya kasance a cikin ƴan ɗariƙar shehu Tijjani wa la yu'aqabu kuma baya yin uquba. Ai kaga ya zo a hadisi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala cikin alfarmar shugaba alaihi salam Allah ya baya su ba za su shiga za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba ai yanzu dai mutum ko da bai dariƙa ya san da wannan hadisin cewa akwai wadda kuma yana kwaɗayin ƙasa ya ciki kowane musulmi ya yana kwaɗayin kuma da ya ji zai ce to Allah ka sa mu ciki to ai duk mun san ai ba mu da gaskiya ai kun san mu masu laifi ne to kowa na san a sa shi ko dumulan mu shehu tijani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi wanda duk ya shiga ɗariƙan nan irike mutu akan ta to yana cikin wancan amincin ba za a masa hisabi ba ba za a zo ana irgawa a zuba a irga a zuba ba a'a ai in kaga ana irga a zuba ai an abu ya lalace abu ya kai inda ya kai ai abu ya kai inda ya kai Allah kai mana tsari wala yu'aqibu kuma ba za a yi masa uquba ba saminu hana takwas dukulu zillil arshi za su ga inuwa al'arshi ranar tashin alkiyama wani mushehu tijani ya ce shugaba alaihi salam ya gaya masa almajiranka idan an zo hilin mashar ba za su tsaya tare da mutane a inda ake tsayawa kowa da kowa ba. Allah zai ba su wani mazauni a ƙarƙashin inuwar al'arshi tare da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Eh tasi'uha na tara jawazuna lil mafarashi ƙetare wa sarari. Mutum zai ƙetare sarari mafi gaggawa daga ƙyaftawa ido. Mafi gaggawa ai ƙyaftawa ido daɗewa yake bai ido bai da sauri ba sai in dai akan wannan harkar ta sarati ne ya ido da wani ya tuka nawa alquran ya tuka nawa to za ka ga wani kiyawa sai ta walqa wal wal kai ka takafta ido har sau kamar bi haka sai kaga tana nan bata gama walqawa in dai ba irin mai mutaka saurin nan aka samu far sai kaga ta wuce to amma kai aka ce kuma kada kuma ka zo kana son ka lissafa sauri kace yi sauri kamar walqiya ba ta da sauri in dai akan sarati ne ta yi nawa wallahi an ce wanda ya tsallake saradi daidai da kyaftawa ido saurin kyaftawa ido to idan ya tsallake in aka ɗauko shi kwatankwacin yadda ɗan hanjin shi za su zama kamar a zuba tsakon kuni ne a cikin gwangwani a rihe sai a karkaɗa kwazazan kwazazan kwazazan haka za ka je an cikin sun narke gaba da saurin kyafta ido to kaga kyafta ido ai na ma na wasu ta ma yawan ka gani ka gani yawwa ka gani haske ya fi ido sauri ya fi kifta ido sauri haske ba saurin haske da shi kuma hasken zuciya ta fi shi sauri zuciya ai an gama idan zuciya dama da an ai ƙarshi kenan kuma har ai farɗin ma ta yi nawa ai yau wato ka to kuma Allah na da dai abin da ya wuce haka to mu dai Allah kai mana da yadda eh eh eh in an kunno ai yayi nawa shi ma wannan mala yayi nawa eh yayi nawa ashura na goma sharabu ma'il kausari shan ruwan alkausara ga yan dariga hadi ashar na goma sha ɗaya dukuluhum fi zumari Allah zai sa su a cikin jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban Annabi alaihi salatu wasallam tani ashar na goma sha biyu wujudu kalmaratib Allah zai baka martabobi ka san ita aljanna din nan da kake gani gida takwas ne amma daraja martaba martaba ɗari ce a cikin aljanna muqamai guda ɗari ne a cikin aljanna eh muqamai guda ɗari ne wanda aka ajiye a gidan farko daraja ta farko to gidan nan nashi ya ninka duniya so saba'in girma abin da ke cikin na daɗi malam ai bai masanto amma ba zai gane cewa yana cikin talakawa ba sai ran da za a ɗauke shi a kai shi daraja lamba ta biyu to daga nan lambobin haka suke da shi kuma ɗan lamba ta uku da za a ɗauko shi a dawo da shi lamba ta biyu ji zai wannan bala'i ha ina haka zai ji wannan tashin hankali ha ina eh to ai Allah bai da iyaka ne ma bai da iyaka Allah bai da iyaka to shi yasa to haka to kuma a haka a haka har mataki dari to zaka samu martabobi alhamdulillah wajiya ta tabbata ga Allah lil mawahibi ma abocin waɗannan kyaututtuka ya kafika hazihi akifaiha to malam da ya lissaho da yawa yace to dan uwana waɗannan waɗannan hudi sun ishe ka kiyaye su fa iha ka kiyaye su wa ma baki amma abin da ya saura sirrin wannan sirrin ne fala ubdiha ba zan bayyana ba je ka dai kiyaye waɗannan da ya rike min su eh in ka rike wannan to shikenan ya ishe ka sauran abubuwan kuma da ba wannan ba wannan sirri ne wanda ba za a bayyanar da shi ba saboda haka zaka ga babban abin da ake bukata mutum yayi kokari ya zama cewa ya kula da lamarin dariƙa din nan kada mutum yayi wasa kada mutum yayi rauni kada mutum yayi kasala ko komi zai gagara to kada ka bari wannan ya gagare ka kuma kada ka damu da zancen mai zance akan komai tafi da gaske da zuciyarka zaka ga abin nan haka yake akwai abubuwan zahiri waɗanda a zahirin suke kuma duk dan zahir a zahirin an gan su Allah yana yin arzikin cikawa da imani ga ma'abota ɗariƙa an gani an gani an gani an ƙara gani eh ma'abota ɗariƙa Allah ina masu arzikin cikawa da imani yawwa ba za su sha wahala ba kuma an gaggani an gaggani ko yawwa da yawa ba za ka ga tana cikawa da la ilaha illallah ko muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abin da ake bukata a gurin kowa ya zama cewa yayi ta kanshi kada ka yadda duniya ta zo ta kwashe ma kafafu ta buga ma kai a ƙasa kaga magana ta lalace ina ga nan ya kamata mu tsaya to idan mun shiga cikin can lokaci ba zai ba da dama akai ba kuma gashi an abin ganin idan akwai tambaya yayi wallahi الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين